bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na takwas cikin jerin darussa da ubangiji Allah ya bamu iko muka faro a wannan daura inda muke karanta littafin al-balagatul wadiha Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in matashin karatun mu shine al-isti'aratu tasrihiyya wal makniyya haka ne ko isti'ara ce wacce aka kawo ta karara ta hanyar bayyanar da shi mushabba bihi sai kuma makaniya wacce aka share mushabbahun bihi watan akasin juna ne akasin juna ne isti'ara tasrihiyya tasrahiyya da kuma makaniya wannan karar za ka mushabbahu bihi wannan kuma karar za a shafe shi za a shafe shi mun sani ko kuma menene ma'anar kalmar al-isti'ara al-isti'ara al-isti'ara daga i'ara ne aro lillah uridu an asta'ira kalamaka to in kana son ka ce aramin kalamin kawai zaka ce na'am ista'irni kalamaka ko yawa ista'ara yasta'iru ista'ir ista'ara yasta'iru ista'ir shine suke ce mishi metafa metafa Mm. eh sannan kuma wannan alifin da sinin da ta'un ba kullum suke nuna ɗalibi ba akwai sanda suke nuna ɗalibi akwai kuma sanda ba su nuna ɗalibi mun bance wannan ko na yawwa an ra'a fustagna ba yana nufin ya nemi dama a bashi ya girman kai ne ba kun gani saboda ya ga auke ya wadatu ba saboda ya ga ya wadata ko jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum mun san cewa idan muka ce misali anta kalbadri filmene anta kalbadri uluwan kai kaman wata ne wajen ƙololuwa a sama antanin zai zan mene mushabba mushabbahun kalbadri albadri zai zama mushabbahun bihi ka nan nan zai zama adatu tashbi adatu tashbi sannan kaga mai masifatul mushtaraka bainal mushabba wal mushabbahi bihi wata sifa ce suka yi tarayya uluwan kaga zai zama wajhu shaba to yanzu idan aka tashi ga dai mushabba ga mushabbobi mun san su idan aka zo yanzu tashbihin shi mushabbahu bihi yanzu za a kawo shi karara tasarhiya ke can kenan idan kuma an share shi za ta zama makniya makniya to za mu duba ka'idanmu mu fara kamar yadda dai muke muka fara gudanarwa alka'ida al-isti'aratu min al-majaz al-lughawi lafazin al-isti'ara yana ɗaya daga cikin a auke al-isti'aratu al-isti'ara al-isti'ara na ɗaya daga cikin al-majaz al-lughawi watan inda ake amfani ko fage da ake amfani da kalma da wani ma'ana wanda ba na asali ba ma'anan da aka aro aka ba kalma to ku sani asalin isti'ara din wahiyar tashbihun asali tashbihi ne kawai normal tashbihi da muka sani watan uslubi ne wanda ke nuna an siffanta wani da wani abu inda za ka maka mushabba ka maka mushabbahun bihi huzifa ahadu tarfaihi wanda aka share ɗaya daga cikin geffansa dama mushabba da mushabban bihi su ne tarfar tashbi ko fa'alakatu hal mushabaha dangane dangane dan saboda haka nan alaƙar tsakanin shi mushabba da mushabbahu bihi kamanceceniya ne kawai sun yi kama da juna ne wannan ita ce alaƙa tsakankanin su da'ima a koda yaushe kuma wahiyar kismani to isti'ara din ta kasu kashi biyu ne tasrihiyya akwai ziyara tasrihiyya idan aka ce tasrihiyya daga kalmar tasrih tasrih da sad kalman tasrih kuma daga sarraha ne sarraha yusarrihu tasrihan shine sarraha ya fito da wani bayani ko wani abu ƙararraga shi ana ji ko ana gani mun gane ko to wahiya ma sirriha fiha bi lafdil mushabbahi bihi isti'ara tasrihiyya ita ce isti'aran da aka bayyanar da mushabbahu bihi gashi karar kana gani ko kana ji a cikin magana makaniya sai nau'i na biyu ita ce isti'ara makaniya to bari mu bari mu sake daga farko alka'ida ko al-isti'ara wato taqsimul isti'ara ila tasrihiya da makaniya yau mu sani kuma a wannan fan a wannan fage da muka shiga yanzu isti'ara shi an gina shi ne akan matsayin babu tashbihi kawai wa huwa mabniyun ala tanasib tashbih musa wannan a cikin zuciyarmu a cikin tashbihi shi akwai tashbihin ko to amma a nan ba maganin tashbihi yanzu an aro kalma ce kawai aka amfani da ita da wani ma'ana na aro wanda ba na asali ba wa huwa mabniyun ala tanasib tashbih mu kiyaye wannan da kyau wannan zai shine zai leading ɗinka ɗinka gano sirrin da ke cikin isti'ara malam ya ce wahiyar al-isti'ara min al-majazil lugawi isti'ara na daga cikin fage da akan yi amfani da kalma ta hanyar mene arota zuwa ga wani ma'ana ba na ana ba na ana nasali ba ma'ana nasali ba wahiyar tashbihun asalin isti'ara tashbihi ne kawai hudifa ahadu tarfaihi tarfaihi wanda aka share ɗaya daga cikin geffansa fa'alaƙatuha don haka alaƙar da ke cikinta shi ne almushabaha kamanciciniya wahiyar da wahiyar kismani to istiyara ɗin ta kasu kashi biyu ne tasrihiyya muka ce kalmar tasrihiyya daga sarraha shine ya fito da abu baro-baro karara sarraha bi annahu maridun karre bayani cewa bashin lafiya wahiya labazin tasrihiyya ma'anan tasrihiyya shine al-isti'ara at-tasrihiyya wahiya ma sirriha fiha bi lafdhil mushabbah bihi ita ce isti'aran da aka kawo mushabbah bihi kai tsaye kawai karara sai magan makaniya isti'ara makaniya wahiya ma hudhifa fiha al-mushabbah bihi ita ce isti'aran da aka share mushabbah bihi sai aka bar mushabba wa rumiza ilaihi bi shay wa rumiza amma sai aka yi ishara fala tasma'u illa ramza ar-ramzu bi ma'ana al-ishara ramaza ilaihi ay ashara ilaihi wa rumiza lahu amma sai aka yi ishara ga shi mushabbahun bihi da aka share bi shay'in da wani abu min lawazimihi daga cikin lafazin da suke lazimtansa misali kafin mu karanta abin da ke cikin allo a littafinmu algaimu girgije ko gamam shine jami wayo ma tashaqqaqu sama'u bil gamami algaimu yabki ko ka ce ja algaimu ya biki girgije ya zo yana kuka ikon Allah sai kallo girgije ya zo yana kuka to yanzu nan kai yanzu mai sauraro za ka fara tunani mai algaimu girgije to ya za a yi girgije ya zo a girgije bai zuwa sai dai ya zama wani mutum ne aka kamanta shi da girgije ku gane ko wani mutum ne da ya kama da girgije shi ake magana a kansa sai aka share lafazin da ke nuna mutum sai aka ce girgije na zuwa sai aka bar abinda ya kama abinda mutumin ne ya kama da shi masha Allah kamar ka ce ne misali ja'a rajulun kalme ne kalgaimi ya biki to kaga sirrin shi kun gani watan shi wannan rajulun din nan shi ne menene mushabba afwan afwan ku yi haƙuri barin ɗan gyara akwai gyara sai dai zama ja alghaimu ga girgizan nan ya zo ka mene ka rajulin ya biki mun gane ko ga wani mutum nan ya zo ai ga girgije nan ya zo karajulin me yasa ka kamanta girgije da mutum ai girgije yana yin kyauta ko to mutum ma yana yin kyauta ya biki nan kuka amma a jimlan nan ja algaimu ya biki sai kai mene sai ka share mene rajul baka kawo shi a cikin bakinka ba amma sai ka kawo wani abin da yake nuni zuwa ga mutumi daga wani mutum da ka share shine mene ya biki kun banci wannan ko kaga ka share mene mushabbahu bihi ai gashi nan ko ja algaim kaga wannan wannan shine mushabba karajulin shine mene to yanzu anan da ka tashi nan hazabtal mushabbaha bihi haythu zakartal mushabba wa zakart wa hazabtal mushabbaha bihi walakin ramasta ilaihi bi shay'in min lawazimihi wa huwa madha yabki to isti'ara nan ta zama ne makaniya kun gani isti'ara nan ta zama makaniya bari dai mu karanta littafin mu qala ta'ala ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ce watan ka kuma tafi nan an manta da tashbihi an manta da menene tashbihi kwata kwata kawai yawwa kuma nan mu gane isti'ara na da arkan arkanul isti'ara akwai rukunin isti'ara akwai al-lafzul musta'ar al-lafzul musta'ar akwai kuma al-musta'aru lahu akwai kuma al-musta'aru minhu al-lafzul musta'ar gashi na anan gaimu ko labazin da aka- aka ciro almusta'arul lahu shine ma'anan da aka ciro din shi yanzu nan an ci- an kawo mana gaimu nan an aro shi an yi amfani da shi tunda aka ce algaimu ya biki nan fa ba maganan tashbihi ba anan kar ku manta wa huwa mabni huwa mabniyun ala tanasib tashbih an aro gaimu nan ana nufin mutum ne nan kawai to ma'anan gai ma'anan shine mene rajul ko to shine almusta'aru lahu kenan to an aro kuma kalabazin daga menene daga gaimu ko wanda ma'ana na asali shine almusta'aru minhu to duk idan ka isti'ara sai an samu waɗannan al-lafzul musta'ar wal musta'aru lahu wal musta'aru minhu insha Allah sun tala ina fata idan mun dawo zamu kare wasu bayanai gobe gobe insha Allah na na'am to shukran to malam ya fada ya fara ni da lafazin ya fana ne da ayan alkur'ani kala ta'ala ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kitabun wannan khabar ne ko mutadin shi mahzu takdiruhu hadha kitabun kitabun wannan littafi ne wata alkur'ani wannan littafi ne anzalnahu ilayka muka saukar da shi zuwa gare ka wata zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin hikimar shine litukhrijan nasa dinka fitar da mutane min adh-dhulumati daga dufai ila nuri zuwa ga haske to malamai suka ce kun ga adh-dhulumat nan ana nufin menene ana nufin kafirci ne da bata alkufuru dalala ko kuma alkufuru tunda ya shafi batan ayi ana nufin alkufuru ne annur nan ana nufin menene imani da musulunci ko kuma musulunci kenan kamar inda za ka kaddara ta wajen ma'ana kitabun an zanna wa ilaika litukurin da nasa minar dalalati kan zulumati من الضلالة كو من الكفر كالظلمات من الكفر كالظلمات يزو إذا من لو كان من الكفر كالظلمات الكفر أنا زمني مشبه كالظلمات زمني مشبه به ما شاء الله تو أما أنكو الضلالة أنا كو الكفر أنا أما سيأكا مني آه سيأكا مني الظلمات yanzu an share mushabba sai aka kawo mene mushabbahu bihi karara to istiyara ta zo mene abu duk ba mu gani ba can ka'idar mu ta ce al istiyara tasrihiyya hiya ma surriha fiha bi lafzil mushabbah bihi to istiyara ta zo mene Yau. bari mu bari mu dan bari mu dan kwatanta shi a allo za za mu fi ganewa insha Allah litukhrijan nasa min adh-dhulumati litukhrijan nasa kaman kaman misali ka ce ta wajen ma'ana min al-kufri kalmene ka zulumati to nan sai mu ce al-kufr nan zai zama ne mushabba ko kafin nan za ta zama ne adatu tashbih ya fito az-zulumat kuma zai zama ne to istiyara mu kuma ta zama na- guda nawa ne biyu ko istiyara akwai tasrihiyya ita ce wacce aka kawo mushabbahu bihi qarara makaniya kuma ita ce wacce ba a kawo shi ba amma sai a kawo wani abu da yake ishara zuwa gare shi ko to mu duba nan mu gani da kyau a cikin aya sai aka ce a litukhrijin nasa min zulumati to ai kaga nan an kawo zulumat ba a kawo shi ba sai aka kawo mene afwan an kawo alkufur ba a kawo ba amma sai aka kawo mene to me wace irin istiyara ce Masha Allah. Istiyara anan ta zama ce tasrihiyya. Tasrihiyya. Yau masha Allah saboda babu mushabba sai aka bar mene mushabbahu bihi. Ta zama tasrihiyya. Kun gane? Yau za a zo maka niyan. Insha Allah subhanahu wataala. An bance wannan ko? Watan wannan Ubangiji Allah subhanahu wataala anan da ya- da ya kawo saukar da ayar sai ya yi amfani da zulmat wanda yake matsayin mene kafirci ne domin hakikani ai ba za ka ga wani duhu ba amma ta wajen ma'ana fa kafirci da bata da mutane suke ciki shine menene shine mushabba ba a kawo shi ba amma sai aka yi yanzu kawai aka kawo lafazin mene azulma duhu wanda ake nufin wannan kawai kafircin da batan kar ku manta a nan fa ba maganan tashbihi a an aro kalman azulmat ne ana an amfani da shi da ma'anar menene an aro shi ne da ma'ana ana nufin ana amfani da shi an yi amfani da shi da ma- da ma'anar kafirci mun banci wannan ko da duk wani abin da ke da alaka da kafircin to nan istiyara ta zama istiyara tasrihiyya استعارة تصريحية آه سورة إبراهيم نيكو هكني سورة الحج إبراهيم نعم yau idan muka dauki safotar tafasir shi ma duk zamu gani duk zamu ga bayanan da sauransu da kuma musamman da yake kungwashi ya bada ya bada himma sosai wajen bayanin akan abin da ya shafi a wannan kun gani gashi nan ya kawo nan ya ce saniyan alisti'ara ya ga magana kan tashbihi da ke cikin sunan daga wannan littafi sai ya ce fi qaulihi ta'ala litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur haythu ista'ara adh-dhulumat nan an aro kalman adh-dhulumat lil kufri kafirci ko ake nufi wad-dalal da bata wan nur kuma an aro lafazin an-nur haske mene lil huda lil iman da shiriya da kuma imani mun gane ko to bangare ne biyu litukhrijan nasu min adh-dhulumati ila an-nur ko ta wajen ma'ana kaman ka ce litukhrijan nasu min adh-dhulumati ila an-nur ah, min adh-dhulumati kal kufri na min al eh a litukurijin nasa minan zulumati a kalkufri ko? a minal kufri ka zulumati yau shukunan minal kufri ka zulumati ɓangaren farko kenan wa mene minal zulumati ilan nur ko yau to zai zama ila ok afwan minal ok ila ne ko eh na'am ilal iman umma mun kara wal huda zikrul khas ne ba da al'am za mu zo shi a cikin balaga kalme ne kan nur to yanzu ina mushabba anan al huda wal iman shine mushabba ko ina mushabbahu bi anan an nur to kun ga sai ba a kawo wannan ba gabaki ɗayan shi ba ba kawo al'iman waduda ba sai aka ce ko ilan nuri haba kai ka kalli ƙur'ani ka ce ba fasaha ba hikima ciki Allah sa ka daliyari ka gani sai dai kawai a kullum abinda muke kokari muke nuna ma 'yan uwa mu koya da ikhlasi mu koya da ikhlasi sa'an nan kuma mu yi shi kamar yadda magabata suka yi kai ba za ka zo kawai ka ce ai kai kana ganin kaza kaza ka kawo naka ra'ayoyin ba in in kai haka sai ka bace sai ka bace to Allah ka sa mu dace an bar riga an gama mana komai yanzu kawai kamar mace ce mai gida ne da matarsa ya je ya je ya ce fa ne ya kawo ita kuma ta gyara ta dafa mu yanzu dai kawai mu dima mu ci na'am malamin mun binci abin da zai gurgudu ko Allah ya ƙara fahimtar da mu na'am na'am to wa qala al mutanabbi wa qad qabalahum mumduhu wa anaqahu mutanabbi ne wata rana yi bako wani wai shi gijigiji uban wargaji mutanabbi ne yi bako sai bakon nan ya tinkaro shi da ya zo sai suka yi mu'anaka kasan laraba idan sun zo gaisawa bayan yi musafaha za a haɗa kirji da kirji ko ta dama nan kuma sai a juya ta nan ɓangaren hagu to shi ne da mutane biɗin nan ya mu'anaka da bakon shi ya ji hucin shi ya ji hucin maza ya ji hucin maza shi ne sai yake cewa falam ara qabli mammashal bahru nahwahu wala rajulan qamat tu'aniquhul usdu falam ara gaskiya ni dai ban taba ganin mammashal bahru nahahu wanda zaki ya tinkare shi ya tafi a daidai gurin shi ba ni ban taba ganin wanda zaki ya ya tinkare shi ba gabana kenan shine wanda zaki ya fara tinkarar shi ya mu'anaka da shi walam ara rajulan kuma ni ban taba ganin mutumin da qamatul usdu zakoka zaki jam'insa to zakoka suka tsayu to aniquhu suna mu'anaka da shi ba kam kaga je cikin wannan magana akwai balaga to malamai suka ce yanda baitin yake falam ara dirga maini ay falam ara qabli mammashal baharu karajulin afwan mammasha falam ara qabli haka ne ko? falam ara kabali mammashal baharu na hauhu to kun ga albaharu nan shine allafzul musta'ar allafzul musta'ar mun gani ni ban taba ganin wani zaki ai wani wani wanda zaki ya tinkare shi ba gabanina na to sai ya zama yaya kaddara shi wajen ta wajen ma'ana falam ara a rajulan a falam ara mammasha a falam ara rajulan mammasha kalbahari na hauhu afuwan a afuwan ai ma muka yi haka mun juye da shi falam ara kabali koko ba haka ba ne dan muna magana ne akan isti'ara tasrihiyya an kawo mushabbahu bihi karar ko falam ara rajulan masha kalbahari na hawahu to ga takadirin ba a rubuta ko saboda shi wannan sai da dan gwari-gwari ko da ke nan ba za ku gani ba ko bari mu share nan Allah ya ba da lada. Ai, insha Allah. barakallahu fikum menene baitin falam ara kabli na man mashal bahru na hauru to bari mu tsaya nan sai ya zama falam ara mene muka ci dazu falam ara to falam ara qabli rajulan من مشاك البحر nahau hako to idan muka lura ga gurin nan da aka ijra'in ba maganar kaga rajulan anan zai zama menene mushabbahu kal bahari wannan adatu ko kafin albahar a nan zai zama ne mushabbahun bihi shikenan to a cikin baiti shin tsakankanin albahar da rajulun wanne ne a kawo albahar ko gashi nan shine al-lafzul musta'ar mun binci wannan ko madalla wannan al-musta'aru lahu ba a kawo shi ba amma da za a kawo shi sai zama falam ara qabli rajulan mammasha kalbahri nahawu to tunda yanzu an share mushabba amma sai a kawo mana mushabbahu bihi qarra istiyara yanzu ya zama mene tasrihiyya wata wannan fa yana bukatun tunani ne to yanzu maimakon a ce maka falam ara rajulan mammashal bahara mammashal baharu a mammasha kalbahari ba nahawu ba a yanzu kawai sai aka cire maka mushabbahu wai yanzu shi mushabbahun bihi yanzu shine kawai mushabba din to kaga an manta maka kwata-kwata da a ce yayi kama da kaza a yanzu kawai kai tsaye shine kawai an bance wannan ko wa qala fi madai sayfi dawla shi ko yana cewa kan mutanabbi na cewa lokacin da yake yabon saifin daula amma tara zafaran hulwan siwa zafrin tasafahat fihi bidul afwan kafin mu ci gaba annabi ma wala rajulan qamat tu'aniquhu al-usdu shi ma nan yana nuna mana to ina karinan da ke nuna albaharu can ba za ba teku yake nufi ba mutum yake nufi don tun da akwai karina ko almani amin iratul ma'anil haqiqi to idan muka lura kyau falam ara qabli mammashal baharu nahahu lafazin masha domin ai teku bai tafiya oke to saboda haka albaharu ana yana nufin mutum ne yana nufin mutum ne wala rajulan qamat tu'aniquhu al-usd suka ce kaddara shi shine wala rajulan qamatir rijalu tu'aniquhu kal usdi wala rajulan qamatir rijalu tu'aniquhu kal usdi me baitin
ولا رجلا قام
Wa- wala rajulan قامت
qamat tu'aniquhu tu'aniquhu al-usdu za ku ka ko to takadirin shine wala rajulan sai ka ce qamat ka qaddara ar-rijalu qamatir rijalu tu'aniquhu kal usudi shine takadirin baiti to jama'a na wala rajulin ko ban taba ganin wani mutumin da qamatin rijalu mazaje suka tsayu to aniquhu suna muqanaka da shi ba kaman zaki to yanzu kun ga anan in mun kawo haka ina mushabbahu din ma nan rijal ina mushabbahu bi din ma nan al usud ina adatin ma nan ga ta nan kafin ko to yanzu tsakanin mushabbahu da mushabbahu biyu a cikin wannan baitin waye aka kawo kaga al'usdu zakuka amma nan ana nufin wane ana nufin rijalu din menene zai nuna mana wace mecece karinin da za ta ga nuna mana cewa lafazin da aka aro a lafazin musta'ar shine al'usdu al-mu'anaka ku duba mu'anaka shin mutane ke mu'anaka ko ko zaki kaga mutane ke mu'anaka wato wannan sai kai amfani da zurfin hankalin ka sai ka kula da kyau in an ce kalma kaza an aro ta ne to mecece wal lafazi ne ke nuna mana waccan nan kalma an aro ta ne to ita ce karinar mun fahimci wannan ko Allah ka kare sari mana yawan karanta wannan kana surunto ma'ana shine zai taimaka maka ka daɗa ganewa yawan karanta shi da ma'ana kamar yadda na faɗa a baya in ba gane ba maka ka koma ka ta istighfari cikin sauki sai Allah baka abin a hannu akwai wani malami na wani professor a turanci wata rana ni taɓa mishi kuka na ce ina a samun matsala akan tenses na english ya ce to malama zan baka su a hannu aiko ya bani a hannu ya bani su to Allah ka samu dace Allah ya ƙara mishi lafiya Professor Juwai Sadiq. Wakali fi madahi Saifud Daula kuma sannan ya ce yana yaban Saifud Daula. Kun san Saifud Daula sarki ne ko? Sai ya ce amma tara zafaran hulwan siwa zafarin tasafahat fihi bidul hindi wal liman. Amma tara wai da Allah baka ganin wato wannan lokacin da aka yi yaƙi ne. Aka yi amfani da takuba aka sare kan kawunan kafirai. amma tara rajulan amma tara zafaran don Allah baka taba ganin wani rabo ba ko ka taba ganin wani rabo hulwan mai daɗi siwa zafarin in ba dai raban nan ba da aka sami tasafahat tasafahat bidul hindi bidul hindi ana nufin takubba ne kawai ba fararen indiya ba bizul hindi ana nufin takubba wal limam limam jami'i na limma shine kwakwalanka kwakwale ko kuma kokon kai kokon kai eh limma wannan gashin goshi nan e ya yi itlaƙin wani juzi ne yana nufin kan ka gani yawwa atlakal juza wara da biya kul shi yasa aka ce kan kawai kai tsaye domin ai domin ai lokacin idan za a yi amfani da takobi a sara kan mutum gashin ne ko ake yankewa ko ko a kan ne ka kan ne to shine yake son yi nuna mana lokacin da kwakwalanka suka rinka gaisa da takubba ma'ana ka rinka amfani da tuka da takubba ana sara kawuna kaman gaisawa kaman gaisuwa shine ma'ana shine yace amma tara zafaran dan fa sake mami tabbaita saboda yana dan a sarkake wajen fassara sai in ba ka lura ba amma tara zafaran dan Allah baka taba ganin wani rabo ba halwan mai dadi mai dadi siwa zafarin in ba rabanda aka sama tasafahat bidul hindi in ba rabon da aka sami takubba tasafahat sun yi musafaha sun gaisa wallimam da kwakwalen kafihi cikinsa ba kenan babu wani rabo sai lokacin da aka ɗauki takubba ana sara kawunan kafirai wannan shine rabo mafi daɗi gubban jonin ko to ina ne ij- ijra'in isti'aran shine tasafahat nan tasafahat nan isti'ara ce anan ya aro lafazin tasafahat yana nufin mene talakat a yanzu ta kubba da kwakwalenka talaki suke haduwa suke yi ko ko gaisuwa suke yi gaisawa suke yi a haduwa suke yi haduwa suke yi ba gaisawa ba to kar ku manta isti'ara fa zaka aro wani lafazi ne kai amfani da shi a wani guri eh, da wani ma'ana wanda ba nasa ba mun fahimci wannan ko da a hausa muna da shi a hausa ma muna da shi har turanci in ka shiga su ma suna da shi da sauransu to to nan malamai suka ce ya amfani da tasafa har yana nufin talakat amma tara zafaran hulwan fi eh, hulwan siwa zafarin fihi talaqa tasafahat bidul hindi wal limam to tasafahat din nan yana da ma'anar talakat ko to talakat din in za ka kaddara shi sai ka ce mulaka sai ka kawo mulakatu mulakatu shine masdarin ai talakat wato shine asalin tushen ma talakat din sai ka ce amma tara zafaran hulwan siwa zafarin tasafahat bidul hindi wal limam kal mulaqati fihi kal mulaqati fihi yanzu kaga tasafahat fi'ili ne ko sai ka dauka shine yanzu mene mushabba kal mulaqati zai zama mene mushabbahun bihi afwan bari mu koma ba yanzu nan amma tara zafaran hulwan siwa zafarin talaqat bidul hindi talaqat bidul hindi kal mene kal musafaha talaqat kaga shine zai zama mushabba kal musafaha musafa shine mene to kaga yanzu ba a kawo mulaka ba sai a kawo mene musafaha to yanzu tashbih ya zama wani iri ya zama tasrihiya haithu sarraha ash-sha'iru mushabbahan bihi wa hadhafa al-mushabbah bidi'ai anna al-musafaha hiya al-mulaka yanzu kawai yana ikirari yana ikirari cewa ai tasab musafaha din yanzu shine haduwa ko yayi amfani da shi da ma'anar haduwa ne kawai abin shi yayi ko ko a dan rubuta shi ma malamai yayi ko a rubuta shi to Allah ya ƙara fahimtar da mu wa qala al-hajjaj bin hajjaj fi ihda khutbatayhi malam dan dan karshe ne mana Allah a afwan bari za mu yi amfani da nan to Allah ya samu dace gashi karatun nan ko Allah za mu za mu yi anya ko zai gamu mana sati biyu ai sati da ina ganin dai alama sai mun ƙara kun gane za mu ƙara kamar sati dai haka insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda a fahimci abin Ai, wannan shine zai- in kuma ba idan mun zo za mu sai karfe hudu ne yamma ko kuma uku ba sai dai a ƙara ko watan idan na yi karatun a gurguje nan ne mai wahalar amma can ƙasa a gurguje ne wannan ba- ba ba shi da matsala kun gane ba shi da matsala in Allah da can ƙasa wannan kai da kanka ma dan su gudade in duk ka zo na ka ka tirke ka tirke kanka zaka kakar da zaka iya fahimtar shi amma nan ne guraren kawai masu dan wahala zuwa kinaya in an ce kinaya shine kawai mai wahala ko da yake akwai al-fasl wal wasl shi wannan ba mai wahala bane na'am to Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ana hikayen cewa a mutanen iraki duk sarkin da aka nada musu sai suka yani gwamnan da aka nada musu sai suka kashe shi to sai aka kara hada nada musu aka tura musu hajjaj bin yusuf as-sakafi da ya tashi zuwa garin sai ya je ya dauki bandeji ko farin kyalle ya lullaba kanshi sama da ƙasa bayan ya lullaba kanshi sama da ƙasa ya je ya isa ƙasa akan doki sai ya shiga cikin babban masallacin garin bayan ya shiga ya zauna sai labari ya watsu cewa a cikin gari to gafa gwamnan su ya zo ga gwamnan su ya zo sai aka yi ta dango aka yi ta dango aka yi ta tattaru aka zo aka kewaye masallaci bayan an kewaye masallaci ya ga sai da ya san mutane sun riga sun taru sannan sai ya fito da takobinsa a zare ya kalli mutane dama da hagu sai ya shiga khutba to a cikin khutban ne yake cewa inni la'ara ru'usan kad aina'at wa hana kitabuha wa inni la sahibuha inni la'ara ru'usan kai ina kallon wasu kawuna ne fa ga suna a gabana kad aina'at hakika sun riga sun nuna wa inni li sahibiha kuma ni ne mai mai tsitsinke su ga baitin ga maganan nan inni la'ara ru'usan kad kad ai na'at wa hana kitafuha ba ma sai mun rubuta shi ba al-lafzul musta'ar nan ai na'at kun gane to yanda yake ta wajen ma'ana ba ma sai na fassara ba ku za ku gano da kyau inni la'ara ru'usan kun gani suka ce kaddara shine kathamarati kade ai na'at lalle na ga wasu kawuna kaman 'ya'yan ici- itatuwa kun gani to a nan idan muka zo inni la'ara ru'usan kathamarati ina mushabbahu a nan ru'usan shine mushabba A kafin nan fa ta zama na adatu tashbih ko kathamarati zai zama ne to yanzu me aka share a nan idan muka lura da nan nan me aka share an share mene madalla to idan muka dubi aina din nan shin ya fi alaka ne da 'ya'yan itatuwa ko ko ru'usan ya fi alaka ne da 'ya'yan itatuwa ko to nan tashbi zai zama mene ne zai zama mene ne tashbihin a nan kuma kun yadda makaniya ne lallai ko istiara ce makaniya domin a cikin ka'ida ya ce mana ayi wa hiya ma hudhifa fi hal mushabbahu istiara makaniya ita ce aka share mushabbahu wa rumiza bi shay'in min lazimi amma sai da aka ishara zuwa ga wani abu aka ishara da wani abu ko zuwa gare shi wanda ke lazimtansa domin nuna kawunan mutane ai bai nuna amma ya yi dado su suke nuna ko to da aka share asamarat din sai aka yi ishara zuwa ga asamarat din wanda ba kawo ba shine mushabbahu bihi mun fahimci wannan ko ta gaskiya wannan ya mafi ya mafi istiara makaniya ai tasrihiya na ga alama wa qala mutanabbi mutanabbi ke cewa da aka shiga cikin wani bala'i na talauci kamar yadda mutanen Najeriya ke ciki yanzu ko kuma na rashin abin hannu Allah da shi kyauta Allah shi yayi mana wannan musiba walamma qallatil iblim tataina ila abi ila ibn abi sulaiman al khutuba walamma qallatil iblu yayin da aka samu karancin raƙumma waɗanda za ka hauka tafi inda kake so anguwa da makamancin haka imtataina imtata nan yana da ma'anan rakiba rakiba ya hau imtataina sai muka hau tamatta ko imtata ma yakan zuntu da ma'anan yayi miƙa da larabcin kace imtataitu bi ma'ana nayi miƙa kun gane dai miƙa ko yawwa saboda gajiya mutum ya miƙe jikinsa to walan makalatul ibli yayin da raƙuma suka yi karanci imtataina sai muka hau kalman karke can alkhutuba musibu sai muka hau kan musibu ila bin abi suleiman zuwa ga ibn abi suleiman to kaddar kaddara isti'ar ila al-lafz al-musta'ar anan imtataina imtataina shine al-lafz al-musta'ar sai a darin kajan layi karkashin lafazin point of view din walamma qallat al-iblu imtataina al-khutuba karrukub kalmarakib kun ji kaddaran kaddara shi walamma qall walamma qallat al-iblu imtataina al-khutuba kalmarakib to alkhutub zai zama ne mushabba almarakib zai zama mushabbahu bihi to sai aka share mene almarakib wanda ke shine mushabbahu bihi amma akwai wani abin da zai nuna mana eh, shi mushabbahu bihi din da aka share shine imtataina bi ma'ana rakibna ba su sani yayi ko a da rubuta shallo mata kun gane ko to imtataina alkhutuba sai muka hau kan musibu kalmarakibi kamar mene kamar ababen hawa to kaga sai aka share eh, alkhutuba shine mushabba Ah, almarakib shine mushabbahu bihi ba a kawo ba amma amma dan a nuna mana akwai mushabbahu bihi da shi ya share sai yayi ishara da mene im- imtata wanda yake da ma'anar mene hawa ah, rakibna to kaga kenan imtata ya- ya fa alaka da menene ya fa alaka ne da ar-rukub wanda ba marakib da ba- wanda ba a kawo ba wakala kuma yake cewa shi mutanabbi ka dai gane kenan ashe mawakan nan suna cike da fasaha su ma eh mu ma namu suna cike da fasaha mana eh gashi nan ga ga wannan dan giyo zuri ne ko wannan ga wa'azi menene shi ba duniya yake tsoro ba menene ah, ba mutuwa yake tsoro ba sai dai menene kwanciyar kabari kana kwance cikin duhu baka motsawa in kayi gabas mango ya tarbe ka in ka yi arewa ne ko mango ya tarbe ka ba ka tashi tsaye ga ita ce south africa allah allah ka haska kabarinmu allah ka yalauta kabarinmu allah ka ba mu yalwan kabari ya allah to yake cewa almajidu ufiya almajidu girma ko daraja ufiya an ba shi lafiya iz ufita lokacin da aka baka lafiya to yanda abin yake atafi ne almajidu wal karamu kaga almajidu kaga girma wal karamu da daraja ufiya an ba su lafiya kun gane ko wazalal alamu wazala anka ila adaikal alamu sai ka ce wazalal alamu sannan radadi ya gushe gabarinka ila adaika zuwa ga abokanka abokan gabanka almajin ɗaukaka walkaramu da kuma karamci ufiya an ba su lafiya iz ufita lokacin da aka baka lafiya kai ma wazalal alamu anka zafin raɗaɗi kuma ya gushe ya barka ila a da'ika zuwa ga abokan gabanka to yaya ƙaddara abin yake sai ka ce almajidu walkaramu ka insanin ufiya shikenan almajdu walkaramu ka insanin ufiya almajdu girma walkaramu da karamci ka insanin ufiya kaga ufiya nan a almajdu walkaramu ka insanin ufiya to kenan ina mushabba anan nan almajidul karamu ina mushabbahu bihi ka insanin ala ba da lada to yanzu ufiya waye ake ba da lafiya ana ba majidul karamu lafiya ne ko mutum sai aka share shi mutum din ka insanin wanda ke shine mushabbahu bihi sai aka share shi amma aka ishara zuwa gare shi da lafazin ufiya shikenan isti'ara ta zama tasrihiya kenan ta zama wace iri makaniya ta zama makaniya kai barakallahu fikum mun bace wannan ko a gurguje ah, ga, ga, ga misalinmu na ƙarke ko da ke ba sai na rubuta ba ku duba namuzaj ƙarƙashin ƙa'idanmu ƙala mutum na biyu sifu dukula rasulun rum ila saifin daula sarkin rum ya yi aike zuwa ga saifin daula sarki ya aike zuwa ga sarki to lokacin da manzan sarkin rum din ya tinkari saifin daula shine mutanabi yake cewa yake cewa wa- wa aqbala yamshi fil bisadi famadara ila al bahri yamshi am ila al badri yartaqi aw ila al badri yartaqi yace wa aqbala ok kala mutanabi ya sifu dukula rasulun rum mutanabi ya ce yana siffanta shigowan ah, dan saƙon sarkin rum ala saifu daula ga saifu daula yana siffanta shi- yadda ya tinkare shi wa aka bala yamshi filbisati ga wannan dan saƙon ya gabato yana tafiya kan shimfiɗa jam'in bisat ko damin shi busut ko famadara sai zama bai sani ba ilal bahari yamshi yas'a wai yana tafiya ne zuwa ga albahar teku ke tinkara amil badari yartaki ko kuma yana hawa sama ne zuwa ga wata allabzul musta'ar nan guda biyu ne albaharu da albadr nan ya karanto ya dauko albaharu nan yana nufin saifin daula ne kun gane albadr ma yana nufin saifin daula ne وأقبل يمشي ال- يمشي في البسط في البسط في البساط فما درى إلى البحر يسعى to ya za mu kaddara shi sai mu ce fama dara ila ila amirin kalbahar yas'a am ila amirin kalbadir yartaki ku yanzu ku zan zan zan zan kaddara shi kenan saboda nan istiyara ce wace wace iri tasrihiya kun gane sai aka share wane sai aka share okay sai an kawo mana mushabbahu bihi ku duba can a gaba al-ijaba ga yanda zaka yi bayani nan da larabci shubiha sayfud dawla bil bahri anan shi ya sabbata sayfud dawla ne da teku bi jami'il ata saboda irin abin da suka tattaro na kyauta thumma su'ila lafzu dal ala al-mushabbahi bihi sai ya aro lafazin da yake nuni akan mushabbahu bihi wa huwa al-bahru shine al-bahru lil mushabba yana nufin mushabbah ne wato yana kamanta saifu daula ne da mene teku ya kuma siffanta shi a mataki na biyu da wata wa huwa sayfu dawla nan mushabu bihi wannan shine albaharu shine sayfu dawla ala sabil lisiara at-tasrihiyya bisa ga eh, tafarki ko hanyar isti'ara tasrihiyya wal wal karina karinan da zai nuna maka lafazin albaharu a cikin baitin ba wai yana nufin teku ne da ma'ana na hakika ba fa aka bala yamshi fil bustati domin teku yana tafiya ne teku bai tafiya ballantana ma har ya kau ya hau shimfidu to ga misali nan na biyu wasafa arabiyun akhan lahu faqala wani balaraban ƙauye ya siffanta dan uwansa yace kana akhi yaqra al-aina jamalan wal udhna bayanan Hai. kana akhi dan uwana ya kasance yaqra al-aina yana bada abincin gara ga ido ido fa al'ain ido watan yana bada abincin baki ga ido wal'uzin da kunnuwa bayanan wajen bayani a'a kai yanzu abinci ne aka shirya hospitality ga abincin da aka shirya na garan baki yanzu bakin ake ba ko ko ido ake ba kaga ai mustahil a ce ana ba ido sai dai bakin masu idan mun bancin nan ko to abin da yake son ya nuna maka asali ko da ke bar mu ga ba'un gashi nan shibbi hasaifu daula bil badr bi jami'ir rifati okay a wannan bangare na biyu kenan ko gashi nan a na biyu number 2 shubbiha imtina'ul imta'ul ain a me imta' jiyar da daɗi jiyar da mutum daɗi mata'ul hayatun duniya ko kuma mata'ul hayatun duniya suratul yunus shubbiha imta'ul ain an kamanta jiyar da ido daɗi ne bil jamali da abu mai kyau wa imta'il udhni da jiyar da kunni daɗi bil bayani da wani bayani bi qarar dhaif da lafazin qarar dhaif watan qarar ya gabatar da abinci ga baki thumma shtukka min al qira' daga nan sai ciro kalmar daga kira ya kari bi ma'ana yumatti'u yana jiyar da shi yana jiyarwa daɗi ala sabil listiyara tasrihiya ta hanyar istiyara tasrihiya wal qarniya wal qarina jamalan wa bayanan kenan sai sai mu ce kana akhi ya kari duyuf kal ain kun gane ya kari duyuf kal ain sai ya share mene الضيوف سيبل مني العين جمالا جمالا يجي كرينا والضيوف كالأذن كالأذن ممكن جنكو وقال وقال تعالى على لسان زكريا تعرف النبي زكريا الله كي تشوا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا كم كي قاسم بلاغة تارغة تاكاري أنا to rabbi annabi zakariya ne kai kuka zuwa ga ubangiji ce rabbi ya ubangiji inni wahana al'azmu minni lallai kashi na yayi rauni ma'ana tsufa washta adar ra'su shayba sannan ga gashin kai ya kunnu da furfura ya kunnu da furfura ashaybi shine furfura to wajen ma'ana Allah shine mafi sani kenan ya kamanta gashin kai ne da mene ya kamanta a furfura da mene na inni wa hannun azumi minni ya ubangiji ƙashina ya yi rauni na tsufa kenan ma'ana wasu ta'alar ra'asu shai ba sannan kuma kaina ya kunnu da furfura da farin gashi kaga annabdul musta'ar a nan ishta'ala mun banci wannan ko? fadilla kenan sai ya zama kaman ka kaddara inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su kan-nuri akan-nar afwan kan-nar ishta'ala ar-ra'su kan-nar ai ishta'ala shaybu ar-ra'si kan-nari kun gane masha Allah yanzu shaybu ar-ra's furfuran kai kan-nari kaman wuta kaga shaibun ra'su shine mene wannan shaibun tamiz ne muhawwal an fa'il wanda aka je shi kaman kace ibaran washta'ala shaibun ra'si washta'ala shaibun ra'si sannan furfuran kai ta kunnu kaman wuta shikenan maga yau ga ma na fito furfuran kai ta kunnu ta haske kaman mene kaman wuta kaga wuta shine menene to kaman hasken wuta kaga annar za su zan mene nan mushabbahu bihi jamil jiddan shaybur razi shine da mene mushabba sai aka share mene annar ba a kawo ta ba amma sai aka yi ishara da wani lafazi wani misa ilaiha bi lafzin bi shaymil wazim menene shi ishta'ala ishta'ala kunnuwa domin uridu an ashta'ilan nara ina sai mene ishta'ilin nara ya muhammad ya fita barakallahu fikum wa kana arabiyyun fil madhi wani balaraban kawai yake cewa inda yake yin yabo fulanun yarmi bi tarfihi haifu asharar karamu Ka- fulanun wane ne yarmi bi tarfihi yarmi bi tarfihi wanda yake jifa da ganinsa tarfinan gani haifu asharar karamu duk inda karamci ya nuni to fa ya za a yi ai jifa da ido da gani kaga nan akwai istiyara nan ko ina ne al-lafzul musta'ar yarmi yarmi an siffanta karamci ne kamar wani mutum kenan takadirin sai ya zama fulanun yarmi bi tarfihi haythu ashara al-karamu karrajuli shikenan haythu ashara al-karamu karrajuli kuna gane ha fulanun yarmi bi tarfihi haythu ashara al-karamu kalmene karrajuli kaga al-karamu shine mene mushabba ina mushabbahu bihi karrajuli amma an kawo ba kawo ba yanzu idan misali muka duba da kyau labazin isha ashara wanda ke shine dai wajen yarmi din nan to labazin ashara shin karamci shi ke yin ishara ko kuma mutum ke yin ishara mutum ke yin ishara shike ne sai ishara mushabbahu bihi wa ramasa ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa huwa al ishara to istiara din ta zama ce iri shikenan alhamdulillah alhamdulillah idan ubangiji Allah sun ta'ala ya kai mu sai mu zo mu ci gaba da isti'ara taqsimul isti'ara ila asliya wa tabi'iyya amma kafin mu mu tafi ko kuma a je a a kafin Allah ya kamu zo mu ci gaba shine mu je mu mu fahimci menene a cikin karkashin ilimin nahau aljamid wal mushtaq ko kuma ka ce alisimu suna alisimu hamzatu waslin ne ba a cewa alisimu muna karanta cikin suratul hujurat ko bi isal lismul fusuq ba da iman me yasa baka ce bi isal ismu ba saboda hamzatu waslin ne to suna a larabci ya kasu kashi biyu akwai alismul jamid concrete noun kenan concrete noun akwai kuma alismul mushtaq alismul mushtaq shine suna wanda aka ciro shi daga wani lafazi shine derivative noun wannan wajen morphology na turanci za ka gane kamar misali idan muka ce mahmud wannan mahmud haka asalin kalmar take daga menene daga hamdu ko ko hamida ko to ashe kaga wannan mushtaki ne an ciro shi ne daga wata kalma amma ka dubi insan yaya an ciro shi ne daga wata kalma insan eh akwai ana cewa haka daga daga nisyan ko to amma ku duba insan kana yana da jam'i bai da jam'i a min lafzihi ba min haizal ma'ana ba min lafzihi to wannan insan suna ne jami ko ko ko ba za ka iya cewa insan insanun zai ciwa zai yi wa kaka ba zai yi ba to saboda haka insan ya zama ne insan ya zama jamid sandararren suna ne shine concrete noun yanzu idan muka duba kamar ka ce shakir shin shakir haka take aslan? haka ba haka take ba aslan ba ko? yanzu idan muka dubi an ciro ta ne da kwata kalma to wannan ta zama ne ta zama mushtaqqa kazihi kalimatun mushtaqqatun amma ka dubi kalmar samad taki shine samad samad taki kalma ce jamida ba an ciro ta bane daga wani lafazi ba da an ce ne musammad ardun musammadatun to an ciro musammada ne daga mene samad mun bincin nan ko to ya zama wannan to mu je mu ƙara duba a cikin littafin nahawu ina jin na sanawi ne ko akwai aljamid wal mushtaq nan ne za mu ƙara samun bayani akan jamid da mushtaq yanzu idan ubangiji Allah sun ta'ala ya kai mu na ɗauka cewa yanzu na bada assignment kowa zai je yayi kuma zai ƙara samun bayani akan jami'in da mushtaq amma baka da littafin kana da kana da handset um, android naka kawai ka rubuta ka rubuta jami ka rubuta mush- mushtaq ka tura ma google Z- o- o- opera zai turo maka shi kuma ya maka bayani shikenan kaga za ka ƙara samun bayanai mun fahimci wannan ko ubangiji ah, ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abinda mun karanta albarka wanda muka yi daidai Allah shi ba mu ladan gaba gida wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Jiya ka ce
na jiya ka ce ina gini da